بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi, sha ɗaya ga watan Jumada al'ula shekara ta dubu ɗari da arba'in da bakwai, wanda ne da bakwai ga watan Nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba mana karatu cikin سجلة التوحيد المفيد لا الحافظ العلامة أحمد ابن علي المقريزي الشافعي المصري yau insha Allah ta'ala za mu shiga wani sabon kunshi da malam zai mana yau gabaki ɗaya maganan da ma wato darsa watakila darsin da zai zo nan gaba zai yi magana ne akan wato darasin iyaka na abu wa iyaka na sa'i a yanayin yadda ake da wato bambancin mutane wajen aiki da wannan aya mai girma wacce ita ce aya da take cikin wato suratul fatiha wanda kai tsaye take nuna wato mutane ko dai kashe abu biyu aka faɗa amma kuma tsara mutane kashe hudu kana za mu ga abin da shi malam zai gaya mana قال واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى قال كما ينزل yau zai yi mana magana akan martaba ce guda biyu martaba ta bauta da kuma neman taimako daga wurin Allah ta'ala martaban farko martaban aikin bawa shine bauta martaba ta biyu kuma wato shine kashin bayan abin da duk ubangiji zai maka shine ya taimake ka Allah ta'ala ya cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da sai a ce na'buduka wa nasta'inuka wannan ya halatta a larabci a ce muna bautanka kuma muna neman taimakonka amma shi kansa maf'uli din sai aka gabatar da shi shi kuma fi'ili aka jinkitar da shi ai zama aka ce iyyaka na'budu ba ce na'buduka ba aka ce iyyaka wa iyyaka nasta'in ba ce nasta'inuka ba a wajen larabawa da qadimu ma haqqu ta'khiri fi dul hasr ta abin da yake abin da ya kamata ya zo shine a jinkitar da shi aka gabatar da shi to wannan abin da wajen larba abin da wannan yake nufi yana nuna ka takaita hukuncin zuwa ga abin da shi daya ba daidai yake a wajen balarabe da ka ce zuwa kasuwa na je da na tafi kasuwa zuwa kasuwa na tafi ko na tafi zuwa kasuwa ba shi balarabe in ka ce zuwa kasuwa ka tafi kasuwa kai ka ce in ka ce ila suqi zahabtu ba daidai yake da zahabtu ila suqi ba in ka ce zahabtu ila suqi ta iya yiwa ka je kasuwa ko ka je wani waje amma kace ila suqi zahabtu to abinda kake magana kai kasuwa kai kace to wannan aya abinda take nunawa shine da kace iyyaka na'budu cewa kake kai ba za ka bauta ba kowa sai Allah abinda ka faɗa ke la ilaha illallah ta biyu wa iyyaka nasta'in kuma kana da kai ba za ka nemi taimakon kowa ba sai Allah akan wannan aka ninga wato rigima da wato wani mutumi idan ya ce idan ya tabbatar da wannan aya ko ya dace ko ya dace da kai a uslubin da kake ce yayi ko bai dace ba ita maganar gaskiya ba ana duba wai wai wai an ga maka gashin ta yanda kake so bane gaskiya kaka ka ita sunta gaskiya ne kawai ya ce shi taimakon Allah yake nema baya neman taimakon ma'aiki akan abin da ba a neman irin wannan taimakon a wajensa sai dai taimakon Allah ta'ala taimakon ba da arziki taimakon ruwan sama taimakon kaza a wurin Allah kawai yake da baya je wajen ma'aiki shi ke na wayar da ma'aiki ba wannan kasan wato annafa abin yana da ya zama wani wani wato zai da kace ka kyautata har lafazi amma dai ka dole dai ka ce yana da ya zama hauka kuma duk yayin da aka zo da wasu 'yan kalmomi wanda ana son ne a ba ubangiji hakkinsa to wani kawai zai zai kawai har da kafa ya kwanta yana kwance kawai sai kawai azaji annabi kawai aka aka aka aka kawo masa balbalin bala'i kawai saboda ya ce iyaka na abu wa iyaka na sayin fata haka shi kake karantawa aka wani kake karantawa iyaka na abu cewa kai Allah kaɗai za ka bauta kai a aikinka duk aikin da kana neman ubangiji ya yarda da kai ya soka to Allah kaɗai za ka nufata da wannan abu al'ibada shi ne ismun jami'u li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wala fa'al al-zahirati wal batinah duk wani abin da za ka ce in na yi Allah zai so ni Allah ya yarda da shi sai ka ce to na zama bauta to ba za ka nufaci kowa ya baka ladan wannan aikin ba sai Allah ta'ala wannan shine abin da ka faɗa ka aikin bawa saboda ka wannan zama kashin bayan tauhidi na rububiyya na na uluhiyya kashin bayan tauhidi na uluhiyya uluhiyya shine ka kadaita ubangiji da bauta ka kadaita ubangiji da bauta shi kuma cewa da kai wa iyyaka nasta'in shi kuma ya zama kashin baya na rububiyya rububiyya shine wato ka kaɗai ta ubangiji a aikin sa abinda ubangiji shi kaɗai ke maka kanka je ka ba wani arzikin da ubangiji ya dauka ya baka ka ce annabi ya maka balle haka ce ba wai Allah wai Allah ya kai gaban annabi me kake ni Allah shi ya dauka ka kai gaban annabi shi ba annabin ya je ka ce ina ma laifin ka ce Allah maza Allah ya dauka ya kai wa Allah ai kaga wannan ma ya dafu dama dama dinda wannan faran faran ma ne amma shi Allah kuma ya zo ya kai Allah gaba annabi me kake shi annabi zai karba wallahi mu shiga ta yau ba kuma ba za a barka kanta addini ba ba za a daina kanta tauhidi ba dan wani ya ga dama haka yake son a faɗa ba ga jin a faɗa ba tauhidin ta masa dadi kuma ta masa dadi ba mu in muka daina wannan to mun daina addini kenan ba kuma yadda zaka ce yanzu mu daina musulunci ba yadda za a yi kana so ko baka so wallahi dole a faɗa wannan ko in ka ga dama ka je a tada kwamitin duk duniya ka ce kai baka je da wannan abu wallahi dole a faɗa wallahi in wani ya ci in ka in wancan ka ka toshe wuce baki wani kawai zaka ya fito wallahi sai a faɗa dole a tabbatar da hakkin ubangiji dole kuma a yarda cewa manzon Allah bawan Allah ne wallahi dole a tabbatar da wannan mutane ko suna so ko ba so haka wannan abun yake a addinin musulunci kuma yin wannan wallahi shi addinin addini in ka ce iyaka nasta'in wannan kashin bayan a a a wato tauhid na rububiyya rububiyya shine wato duk aikin da ubangiji ke yi kamar wasu abin sa karka rayuwa halitta azurtawa bayarwa hanawa karka dauka ka ba wani ubangiji ai kaga da kake neman taimakon sa me kake neman bayan ya halice ka shine ya baka iska ka shaka taimakon sa kenan ya baka arziki ka ci taimakon sa kenan ya tabbatar maka da zaman lafiya taimakon sa kenan ya baka wato kasuwa a shagon ka taimakon sa kenan wannan duk aikin ubangiji ne ba bai taya shi rubiya kenan wannan shi ake kira tauhid rububiyya shi kuma iyaka na abu da ake kira tauhid rububiyya uluhiyya tauhidi na cikon na ukun shi ne tauhidin al'asma'u wasu fati al'asma'u wasu fati shi kuma wani yana alaƙa da ubangiji ne za ka iya haɗa shi ma da tauhidin rububiya ɗin saboda an kace tauhidin rububiya a aikinsa ne aikinsa kuma sifatu fi'il ne sifa ne na aikinsa saboda haka za ka iya haɗa shi da ma sifan ubangiji ma da sunayensa ubangiji ba shi da wani kiri a aikinsa duk abin da za ka ga ana yi to ba irin na ubangiji ba ne ko a zati ko a aikinsa ko a sifofinsa waɗannan su ne wato manya-manyan tauhidai guda uku da za ka ga malamai ke faɗa ba wai wannan shi ne kaɗai abin da malamai ke faɗa ba game da rarrabar tauhidi kowa akwai yadda ke kallon abu amma ne jarrabawan da aka yi ba zai wuce wannan guda ukun ba wasu raba shi kashi biyu tauhidul qalb tauhidul qasd tauhidul al-ithbat waye waye da sauransu dai yana koma zuwa ga wannan guda uku ne Qur'ani kuma shi ya faɗa wannan magana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan rububiyya da uluhiyya da sauransu ba akwai ta a ciki idan ka shiga cikin qul huwallahu mu dawo ba shi ka kanta fatiha lafazin alhamdu lillahi wannan da yabo da kirari da wani wato sifofin kamala ka tabbatar ma ubangiji wannan yana kana tabbatar masa da aikinsa da sifofinsa da zatinsa daban yake wannan ka tabbatar da tauhidi na na rabu shi kansa da ka ce lillahi lafazin lillahi asalinsa daga uluhiyya ne kana nufin cewa shi kaɗai ne abin nufi da bauta kuma can gaba ka ce rabbil alamin rububiyya ta shigo ciki kaga tun a tun a fatiha akwai tauhid uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat idan ka shiga cikin suratu al-ikhlas wanda ake cewa ita ce ta mazala ake cewa ta'dilu thuluth al-qur'an daidai take da wato ɗaya bisa ukun qur'ani baki daya ibnu abbas yake cewa eh in ka duba ai qur'ani ɗayan uku ne ko dai ƙur'ani ɓangaren tauhidi kaɗai ta ubangiji ko kuma ɓangaren hukunce-hukunce ko kuma ɓangaren labari na izina ya ƙara maka imani ba ƙur'ani kun da ɗayan ukun nan ba to haka in ka kanta ikhlas ita ko tana magana ne akan tauhidi shi aka ce ta ikhlasi kaɗai ta Allah tsantsanta mu Allah bauta a ciki idan ka duba menene a cikin wannan a kafirai san da suke magana cewa kai maza Allah ka zo kai musu ka zo ka ba ka ga mana wai wannan ubangiji naka wai shi waye shi ka arrafa mana shi ka ga mana shi da da buza da za mu gane shi sai aka maza Allah wahayi ya faɗa musu ulwal da wato kamar kai ne wani ba musulmi tambaye ka wai waye wannan ubangiji da kake bauta to ba kai da wani abin da zaka kawo duk yanda kake illa ka kawo ulwal lahu shikenan ka ga magana idan ka ce qul huwallahu ahad lafazin Allahu yana nuni zuwa ga cancantar Ubangiji da bauta saboda girmama shi da soyayyarsa da ake masa. Kaga uluhiyya ya ƙara shigowa ciki. Qul wallahu ahad. Ahad din nan da ka faɗa yana nuna cewa Ubangiji ɗaya ɗaya yake a zatinsa da sifofinsa da kuma aikinsa. Duk abin da ka gani Ubangiji shi ɗaya yake abinsa ba mai taya shi. Kaga shi ma wannan wajen al'adun nan ya tabbatar maka cewa banda mota shi bushin da aka yi kai shi ɗaya to kuma a zatinsa da sufofinsa ma shi ɗaya ne Allah ya ƙara ce maka Allahu samad Allah ta'ala abin nufi da bukata kowa na bukatar shi kuma shi ba bukatan kowa wannan shi ne hadisi ya da muka ƙara faɗa a baya kaga yana ƙara tabbatar maka cewa a aikin da ubangiji ke yi kaga ana ba bayi shi kaɗai ke yi kaka nema wurin kowa samadiya na ubangiji kenan shine dai rububiyya shine ya isti'ana da muka faɗa anan sadaka rububiyya ya gashi ko ciki anan a lam yalid wa lam yulad wannan shi kuma tanzihul lahi ta'ala 'anil naqais ka tsarkake ubangiji daga dukkan wasu sufofi na nakasa haihuwa ko mata ko ma me shi ka cire mishi asali dai a wannan babu walam yakul lahu kufuwan ahad can aka ce da aka ce maka ahadun sai an a tabbatar maka da wani ahadiyyar tasa aka ce kuma ubangiji bayi da kini bayi da tamka bayi da takwara bayi da wani wanda za ka ce shi din yayi kama da ubangiji wannan kaga Allah asma'u wa sifat ya shigo ciki kaga uluhiyya qul huwallahu ahad rububiyya Allahu samad lam yalid wa lam yulad tanzihu 'anil naqais law lam yakul lahu kufuwan ahad al asma'u wa sifat ya shigo ciki kaga wato tauhidul uluhiyya rubi a sawa da shigo cikin kabbi da wasu wasu ba su a faɗa cewa wasu na cewa wannan makafirci ne ba ba tauhidi zuwa ga abun nan guda uku shi da hukun na yawai na ƙara da wato jan numfashi kan wannan wannan rukun lamu kenan idan ka shiga suratu maryam ubangiji ya ƙara faɗa cewa rabbi samawati wal ard wa ma bainakuma ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu rabbu abin da yake da magana shine mahaliccin su ko shike ba su arziki shike taimakon su shine rabbu shi zan ga mutum ya ce maka shine da mutum taimakon Allah kawai yake nema kamar ya ce ni ubangiji shi kadai ne rabbu na ta bayan wani zai ce a matsala rabbu ne sai mu ma Allah kariya kuma ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ka ce fa'budhu wasfa bil ibadati dan haka tunda dai shi ya da ce ka shi ke magana cewa kanka ka bauta masa kuma ka yi haƙuri akan bautarsa ka jajirce wannan ba ba tawhidi na bauta kenan ba da ya gama sai ya ƙara cewa kuma kaga wannan wancan rububiyya ya zo rabbi samawati wal ard shi kuma fa abudu wasabil ibadi rububiyya uluhiyya ya shigo na'am baji ba eh ne ne rashada eh dogaro kaga wannan aikin bawa ne dogaro duk ya shiga cikin bauta ne dogaro duk bauta ne tawakkali duk wannan bauta ne eh ba bawa nake kokarin ya bautar da kansa ya kaskanta kansa gaban ubangijinsa shi kuma yanzu rububiyya da muke magana shine aikin Allah halittanka da yayi karka ce wani halice ka arziki da yake baka karka ce wani ke baka bayarwa da yake baka karka ce wani ke baka taimakonka da yake a rayuwa karka ce wani ke maka to shine a can farko aka fara cewa ubangiji san mai da kasa idan kaka malin cewa akwai wani wanda yake tare da ubangiji a wannan aikin sai ce fa abudu ka bauta masa wasabil ibati kuma kai hakuri akan wannan bautan nasa kaga ubudiyya ya shigo ciki can kuma sai ka ce kuma hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani tamka gare shi kamar ka ce kamar yana ce ne wannan halin kamar na bayi ne fa ubangiji ba ya da tamka wannan asma'u sifat ya shigo ciki so abin da zai baka mamaki shine wani malamai wanda yake wato an san tuntuni suna karatu suna tsayawa suna karantawa a cikin duniya da aka kira sunayensu kuma cikin kafin aka san su saboda kawai wani ke faɗi da ƙoƙarin ka saba ma wani wanda kake kake jin haushi ya ɓata maka rai yanzu saboda haka bari in zo in saba masa sai kuma ake nema kuma a ce wai wannan tauhidin ma babu shi rububiya a ce ubangiji shi ke bamu yake halittar mu tsakaninmu da kafirai wannan babu da sabani sai dai kangararren kafiri sai kuma wanda yake ja'iri a cikin musulmai wanda zai ɗauki aikin ubangiji ya ba ko manzon Allah ko ya ba jibrilu ko ya ba wani mali waliyinsa ya ce wai ya ce shi ba shi kasuwa a kasuwa wannan ja'iri kenan amma dai asali dai yana maganar halitta da taimako wannan dukkan da mu da kafirai mun ittifaki mun ittifaki da haka yanzu misali in ka samu in ka samu haihuwa a gidanka a gidan kafiri wani John ne kowa ya ce maka dai an samu karuwa Allah ya ba da karuwa ta namiji haka zai faɗa ba zai ce maka dan mun tarayya da shi da wannan to wannan dan mun yarda da shi mun yi mu da shi shine ba sallah bai kallon gabas amma wato haka aka ji profesa mai bushira saboda kawai wasu abubuwa da wasu suka ɗanci takura shi ba a sami yadda yake bukata ba kuma abu ya mai da ƙungiyanci aka fito an ya fito ta magana cewa wai wannan tauhidin ma wanda ya faɗa kafirci ya faɗa wallahi tallahi shi yadda muka san shi tun da muka san shi a katu muka san shi ba ba ce kila mu ɗaya da shi ba mun san kowa abu na amma tun da muka san shi akan katu muka san shi tun shekarun da ya yi da duk wanda ya san shi wannan bawan Allah a kafin san shi amma wai in ji har wai saboda yanayin kungiyanci mutum zai iya kowa ta irin shuka abin da ke a Qur'ani gashi bujo bajau bajau ka share shi wanda ke gaya maka cewa irin tsari da aka shiga aka sanna wallahi kar a ga wani lokaci aka ruwa ko kun fan baki babu dalili in wato kara ne tsakanin mu da wannan bawan Allah akwai kara na gaske amma addini wallahi kamar yadda kuka ji muna faɗa wallahi ko mahaifinmu ne ya sa mu addini karan tsayi wallahi sai mun sai mun samu shi ma addini haka yake kawai ba wani magana wani yazo ce wai za mu faɗa abin da kike faɗa ya ji ai kana faɗanta in dai zai koma mu tauhidin nan da ɓaci wallahi gobe za ka ji mu nan yayin da muka jiggama ta muka jinkirtar wallahi sai mun bada mata wallahi sai dai biyan da za a yi sai dai sama ta dawo da kasa ta haɗe amma kan tauhidin nan dawa me akan sama da kasa ba su tsaye da adalcin ubangiji ba a koma kawai a koma ana ma ubangiji habaici wai abin da ke cewa wai duk wanda ma ce wai wai wai tauhidi sai na uluhiyya da rububiyya da da, da asma wa sifat wai ya iya zama ma iya ma kafir amma asalin rububiyya ita ce asalin tauhidi wace wata ce wani rububiyya wai arna da yanzu yanzu ba gashi mun faɗa na faɗa na ce akwai da ke ta tamar cewa arna sai da ubangiji ke wasa yi ba ba shi rububiyya ba akwai wanda ke tantaman cewa suke neman kasuwa wurin Allah suke nema akwai wanda ke tantaman cewa idan suna neman taimako ubangiji ya taimake su ba a samu ruwan sama ba wurin ubangiji suke nema to tsakanin da arna mai bambanci kai ka ce arna babu ba su da shi ba ka ce wanda ya ce wai arna suna tauhidul rububiyya wai shi zai zama kafiri wai ubangiji ya ce ala so bi rabbikum ka ka ka ka gani kawai ka kawo aya kawai ka ka- kawo aya wai wai wai wai annabi adam ya ce qala rabbana zalamna anfusana wai rabbu suka ce a to ai sai ka ta wani me shaɗan ya ce ne sanda sanda zai ce amiri na yi mai ba'afu me shaɗan ya ce a'a shaitan lokacin da zai ce ma ubangiji ka tsaye da ni har zuwa ran tashin kiyama me yace ilahu yace ko rabbi rabbi yace ka ce rabbana balamna shi ma ba rabbi yace ba na ba rabbi yace ita ubangiji na sai kafin ya ce ubangiji banni kafin ya ce banni sai da ce ya ubangiji na ya da wani ubangiji yana da ba shi ba shaitan kuma shi shugaba arna ba kaman ba wani arne sai shi duk wanda ka gani to tushe ke bi amma mutumin nan ya yi sa mu idan shuka ce wai wai in kace arna suna wannan makara idan maka fudi wannan shi a san tawidi Allah ya ce fa alasu bi rabbikum to ya kawo aya wannan shedan da ya ce rabbul malashi ma ya ji in shedan bai faɗa ba qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna dan wuta suke faɗa wannan ba arna bane amma ka ji suna magana wani suna da zuwa wani ubangiji da uluhiyya wannan shi akwai kuka ji ana samun kashin shubuhat na Muhammad dan Abdul Wahhab duk wannan wai suna faraji ne saboda yanzu abu ya zama kungiyanci saboda su kawai an zo sun rika karka rika ma wani laifin da bai ji bai gani ba mu mun ce ba mu yadda ba an je ya bude ya karanta an ji haushi shikenan dan haka yanzu kowa faran magana yake kawai da ya fito shi ba haka aka yi ba a wannan a wannan shi kaza kaza kaza su ba su yadda ba to sai me wallahi ba mai ba mai kin faɗin wannan maganar da ba laula faɗa wallahi ba mai kin faɗa ko ahli suna ku ne yin wani wani tsara kuna wani magana cewa wai ya kamata a ce sai nafsi ai waye ai waye ai waye ai waye wallahi duk wannan wani dubu sanda ne ba zai kushe ka ba ka tsaya kawai malam ka daraja tauhidi ka abin ka ba inda aka ce sai mu tsaya kawai kan wani kaifi daya ya tsaka ba kaifi daya bane ya tsaka ba kaifi daya bane ba inda aka ce wai kai ni kai ni yanzu ba zai ce ba manzo Allah wai karami ba sai yana karamin yaro ba dole ai na kaskantar da shi kai kenan Allah baka lada ni ka ka kallafa mun wannan ni ba zai ce manzo Allah ya ya mutu ba sai dai koma ga Allah kai kenan mu Allah ta'ala cewa ya mutu Abubakar cewa yi man kana ya abudu Muhammadan bayna Muhammadan kada mata mata me mutuwa ka kallafa mun ka ce sai na yi irin yaranka haka ake yi wannan ya ba ahli sunna su kula kwarai da gaske wannan abubuwan ba ba wasu ake yi ba fa wallahi ba wasu ake ba magana ce ta addini wannan magana ce ta addini za ka da ka ce wai kawai kawai wai tuna dai naku ne bari dan masa faɗa to dai kai ya zo ka gyara lafazin me yayi gyaran lafazin da zai yi ba mu gama tsokaci akan wannan ba za mu yi tsokaci akan wannan hoton da ce ba wai wanda da shi dai ba bi wata kila ta kama za mu yi akan akan waɗannan abubuwa saboda abin shubha ta yawa kuma sai ya zama masu kirki sa ɗaukar shubha ita ma suna yawo da ita kamar da na shi yawan ɗana sake maimaitawa ni dai wallahi tallahi a ban san wani abin da ake kira wai wai su adabi a wannan magana tasa ba wallahi ni dai ban sani ba wani na ko na sa ya ji kai ko a din nan wasu daga cikin malami na ne ma ya magana cewa ko a kyautu lafazin na ce in malam wannan lafazin wai menene wajahi na su adabin ne ba ba da yadda zai kawo maka kawai dai da dama in za ta kira dan jin haushin mutunci da sauransu ko a can baya ya dan kai ku bango ko waye to wannan ta magana ce daban amma yanzu ba ma muna magana muna magana wai ya motsi laifi ne ko ma ya motsi yan siyasa laifi ko ya bayar kan jawahir ma'ani duk ba kan mallan ake magana ba wannan lafazin da ya sun adabu ne ko ba sun adabu ba amma mutumin nan haka yazo da girmansa da gemunsa da mutuncinsa da shekarunsa ya zo ya dinga magana abinda babu sha ilimi wallahi in aka ce ya zo da dinga karatun na wala abin na ba ya ce wai wai an ce wai shi maza Allah ba a bukatun niyya wani aka mishi suhul adari kawai kawai kai tsaye sai da ajiya da mataki ba inda aka wannan magana ba inda ba inda ai ko Allah ubangiji ka je ka ga mutum wannan magana da ba daidai ba sai an zo an tambaye ka me kake nufi ne sai dai idan zagi na sari amma duk mun itifaki wannan zagi wannan abu zagi da ake cewa yayi in zagi ne ba ba karara bane saboda yanzu sai an mana sai an mana abun nufi ba karara ba yanzu dukan mu in ya faɗa ba za mu gane ba sai amana bayani to kaga wannan kaga asabul kina'i ne ba asabul sarih ba misali kawai mutum ya ce shin matarsa ya saki ciki uku wannan yana bukatar sai an yi bayani amma ta je ki gidanku sai an yi bayani siyaki ya kawo ba wanda ya gane illa ko wasu tunanu da kuka ɗauko wasu jahilai kuka ce ku je ku je ku yi ku je ku yi dan da za cewa abin ba wai yana ba da gaske ake ba shi da wanda ya ce raƙumin yanzu shi hantar shi ta ki kaɗawa sai kuma wanda shi shi ya ba ko ne kuma ya je ya kawo wasu wasu abu da ɗinsa za mu shiga wasu maganganu amma abin da ciwo kwarai da gaske bai kamata a ce wai saboda wai kun saba da wasu mutane ku kuna lalata ilimi ba ko a zo ga baki ɗaya abin da yake ba a ce abin da muka saba da kai ka zo ka faɗa maka wanda gwan dalilanka mu galibi an suna ta zagi ibn taymiya tun tuni sun zagi albani sun zagi waye ko kwana sun zaga amma mu duk wanda babu gari ba ma damuwa kwanan ma suna sun haka suka dinga indin ba ma mallam mu zagi Muhammad Sani Umar ba wani wanda ke damuwa da wannan mu wannan wani ko ta shafa aikin banza kuke yi mu wannan bubun masa kuna yi ba amma ba wanda ya taba addini cewa za mu tsaya muna sarara masa mu akan wannan muke rayuwa in kuma ba addinin za a yi wato shi kenan kawai amma wallahi aka ce za a bar addinin to mu buje maka ran asibitar duka ta kowa sai a sai a ce kowa ya mutu a haka a je can kowa ubangi sai da mu sai a ba a yi sami haka amma ba za a bar addini haka na kawai mutane suna raka addini ka ce babu tauhidin uluhiyya da asma'u wa sifat ka ce wanda ce rububiyya an rasuna da shi kuma ya fita musulunci ma to ya kafa mutane kenan bari mu karanta waɗannan abubuwan ku ce mala ya ce wa'alam ka sani annan nasa mutane fi ibadatin lahi ta'ala a wajen bautan ubangiji shi ɗaya walis ya'anati bihi da kuma neman taimakon ubangiji ala arba'ati aqsam sun kasu kashi hudu malam zai kasa mana mutane kashi hudu abu biyu ne amma an samu kasu mutane sun kasu kashi hudu akwai wanda su wajen mu'amalatan ubangiji suna bauta masa suna neman taimakonsa wannan su ne ɗan ajin madalla ahlul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato wannan shine lahum ibada wa lahum isti'ana wannan ajin farko kenan sai kuma aji na biyu wanda su kuma muqabilin wannan su ba sa bautan Allah ba kuma sa neman taimakon shi in kaga ta suna neman taimakon sa a wasu wurare to an shiga ne wani surkuki suka rufe ido suka kalla sama suka ce ya ubangiji in ka kana nan to ya kamala abun ka yau amma dai ba wai dan suna neman sa kawai ya mutu wasu abubuwa da za su ce ya ubangiji ba mu a lahira mu tsira ba wannan ba su da ibada ba su da isti'ada na farko su ne adam madalla suna bautan ubangiji sannan kuma sun gashi kai suke neman taimako sai kuma wanda su kuma ba sa bautan kuma ba sa neman taimakon sa sai in ya zama tilas dan ba wanda yake mai taimaki neman taimakon Allah ba ko ala tilas sai ya je a wani gaba dan randa ko ya zauna ciki wato bawal ya ke fitowa ko kuma wato zai yi to wato tabbas dole ya nemi iko na ubangiji wannan iko ko ai Allah kake nema ba wani ba sai kuma wanda suke da ibada bauta amma su wasa ne mutum ko Allah kaga su ne na uku sai kuma wanda suke da wato neman taimakon Allah amma ba sa bauta Allah wannan ajuwa guda uku guda uku ne malam yanzu cin yanzu zai dauka ya fara mana bayani yace wa alam ka sani annan nasa mutane fi ibadatin lahi ta'ala wajen bautan Allah ta'ala shi daya wal isti'anati bi da kuma neman wato taimakon sa ala arba'ati aqsam sirrasu kashi hudu ajalluha wacce tafi girma wa afdaluha kuma tafi da fifiko ahlul ibadati wal isti'anati billahi alaiha wanda suke bautan Allah suke neman taimakon sa akan wannan bautan Allah da suke yi fa ibadatul lahi ghayatu muradi su waɗannan mutane bautan Allah ita ce gayar abin neman su neman yardan su shine bautan Allah ake abin ake ba wai kawai kaje ka ta karkade ka shiga wani daki kai kadai ba wannan ibada ce amma kasira amma su ma masu bautan Allah kamar da malamin zai mana magana nan gaba su su ne yau in sun tashi sun ga Allah yau wato a daidai wannan lokaci abin da Allah yake nema sallan jami'i ta zai dace ba za su je can wani waje su kulle su ce wasu suna tunani ba in ranar kuma in lokaci ko lokaci na tunani a tunanin girman ubangiji to abin da za shi kenan idan zuwa dubu ya shi to ranar shine bautar in zuwa za a yi aji ba ko a zauna a samu zamantakewa mai kyau to bautan kenan ranar to wannan shine ahlul ibadatul mutlaqa ba da yace fa ibaratul lahi ghayatu muradihi wa talabahu wa talabuhu minhu minhu an yu'inahu alaiha neman sa da da suke yi ya taimake su akan bautansa wa yuwaffiqahum lil qiyam biha kuma ya dace da su zuwa ga tsaya ziryan akan bautan nasa ni hadi maqsudin wannan shine makwaran maqasudin rayuwarsu abinda suke nema ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى saboda haka ma ya zama mafificin abinda wato aka tambaye ubangiji al-i'atu ala mardati shine bawa ya nema taimakon Allah akan abinda zai samu masa da bautan da da dansa al-i'ada shine ya nasta'inu mardatu Allah shine ibada kamar da kusan idan ba ba yuhibbu Allah wa yarda shine ita ce ibada وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ kuma shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Mu'adh wannan addu'a tasa fa qala sai ce ya Mu'adh ya kai Mu'adh wallahi inni uhibbuk yace wallahi ina son ka fala tada' an taqula fi dubri kulli salah kar ka bari a bayan kowace sallah ka rika yin wannan addu'a Allahumma ya ubangiji a inni ala zikri ka taimake ni akan wato ambatanka wa shukurika da kuma gode maka wa husni ibadatika da kuma wato kyakkyawan bautanka Wani hadisi Imam Ahmad Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i suka fitar da shi ta hanyar hayawa ibn Shuraih daga Uqba ibn Muslim at-Tujibi al-Misri daga daga Abu Abdurrahman al-Hubulli Abdullah ibn Zaid al-Mu'afiri daga As-Sunabihi As-Sunabihi yake rawaito daga Mu'adh ibn Jabal As-Sunabihi da al-dalam akwai sunabi ibn al-asar akwai kuma as-sunabi tabi'i sunabi ibn ibn al-asar galibi ibn al-dalam shi sahabi ne wanda shi galibi da same shi ma wanda ke ruwaya a wajensa shine wato qais ibn abi hazim qais ibn abi hazim amma shi wannan as-sunabi tabi'i ne yana ruwaya daga sahabi mu'adh ibn jabal wasu wani lokaci ba suna haɗe su ba sa bambance su an lura kyau abinda matsala ya yi ana a asali yadda hadisin ma yake matsala sai da ya kama hannunsa ya kama hannunsa wannan alama ne na wato yadda matsala ya shafu da mu'azu yake son sa ya kama hannunsa sai da aka tafiya sai ce ya mu'azu inni la uhibbuk ina son ka ba wasu sai ya faɗa ba ina son ka aka ƙara cikawa ce inni la uhibbuk ina son ka Mu'azu ba wai mutum ne ba mai girman shekaru ba, yana daga cikin waɗanda a cikin wannan al'umma sahabbai an ce shi ne a'lamu bil halal wal haram, ya fi kowa sanin alhalal wal da haram. Galibi a har rasuwar manzo Allah lokacin Umar dan Khattab ya rasu ba auna abawas. Amma lokacin Umar dan Khattab ya rasu bai wuce shekara talatin da wani abu ba talatin da biyu ko da uku shekara annabi Isa. shekara sha bakwai ya yi da manzan Allah a cikin musulunci musulunci ya kuma ƙara shekara ba sha bakwai ba ba shekara nawa kenan talatin da talatin da kudu to iya abin da shi wa'ad bin jabal ya yi kenan a mazala yana sa su saboda yanayin ilimin sa al'ansari ne Allah ta'ala ya masa ilimi da shi da ire-irensa lokacin da aka samu annoba na amawas a sham Umar ya dinga hikimin ya za a ci dawo wato ka san sunnan ita ce in kana ci ka kabu to Umar ba bai san wannan sunna ba wannan sunna ba ya sani kuma shi ma yayi ya san amma gani yake cewa shi rasuwan irin su Abu Ubaida Amir ibn Jarrah da irin su Mu'az bin Jabal a to rasuwan irin su to a rasuwa al'umma ce baki da dan haka sai ya rika musu wani aike cewa to khalifa na neman ku khalifa sai suka gane suka suka ba su dawo ba shi Mu'az bin Jabal ma da ga mutane suna guje ma wannan annoban sai ya rika nuna abin a towa fili na cewa ai ita kanta annoban falala ce da aka falala kuma ita ta dauke shi mu'adh bin jabal ya daga cikin wato manyan sahabbai ilimin abdullahi dan mas'ud duk ilimin sa da yanda ya taka yanda abdullahi dan mas'ud ke ji da kansa abdullahi dan mas'ud ya daga cikin sahabbai da a ilimi yake ji da kansa kwarai da gaske wani lokaci yakan yi kafafa ya ce abin akwai wanda ya bi ni sani amma ko shi kansa yayin da ya da mu'adh bin jabal to yakan masa wato laqabi yakan masa yakan kamanta shi annabi Ibrahim yake cewa sai ce inna mu'ad kana ummatan qanita lillahi halifan wa lam yakun minal mushrike yace ai shi wannan mu'ad da kuka gani yace shi kansa al'umma ce yanda annabi Ibrahim zama al'umma shi ma al'umma ce qanitan lillahi kuma mutum ne mai yawan da'a ga Allah ta'ala hanifan kuma mutum ne wanda yake ya tsaya ziryan akan tauhidi ya fa bude mushrika wala bikum min mushrikin baya shirka to wannan mutumin shine mu'adh bin jabal kaga mazalla yake masa wannan ta'idin mazalla tun yana yaransa karami ai tun da an ce shi bayan rasul mazalla shekara goma sha ya kara zaka fahimci shi yaro ne karami a lokacin amma ji da haka mu'adh bin jabal za a aike shi can wani gari yaman ki je ka kai ne gwamna kai ne kai ne zaka rinka musu duka zaka ji ya ce a innaka ta'ti qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ko kuskure yayi mazala iya masa fada amma ko mazala baya kuma dimantan kausa sa mushi harshe ko ya dinga wato daure mushi fuska saboda matsayi da ubangiji ya mama abin da Allah ya ji kasa rahama to shi da mazala ne yake masa yake gaya masa wannan wannan addu'a yace ya mu'ad inni uhibbu ya fada hasu biyu wannan da ya zama mana dole ibada ce mu ji muna san mu'ad wanda yace baya san mu'ad to alama shi na munafiki ne shi balle har wasu su rika daukar wasu habbai su su kore su kamar addini nasu ne to shi ne wanda yake shine ashari'u ake saka mishi da shari'a shi ya ce yana san sa kuma manzo Allah soyayya da yake so ya cika ibada saboda haka lallai tabbas manzo Allah Allah ta'ala yana san mu'ad saboda manzo Allah shi ba yana san mu'ad to shine anan sai da ya mishi wace tabatashiya da zai gaya musu wani abu da zai amfani shi duniya da lahira wannan malamai suka ce a daga ciki akwai amfanin mutum yayin da zai koyar da wani ɗalibi to ya masa wani abin da zai jawo hankalinsa na farko ga ya kama hannunsa kyawun yanayin kyawun mu'amalar maza Allah kenan sai da ya kama hannunsa sannan kuma bayan kama hannunsa da ya kuma sai da aka masa aka kira shi kai ka ce wani wato yana fa kusa amma aka kira shi wani ya mu'ad wannan akwai wato kyakkyawan koyarwa na maza Allah sai kuma ce inni wannan inni da malamai suka ce da ce inni bai ce fa uhibbuka ba lallai ni wannan ya nuna maka yanda yanda abu yake inni yace mai kuka ce inni lallai ni ina son ka sai kawo lamun qasami lallai ni wallahi ina son ka la uhibbuka ai wannan shi yasa zaka san wato abinda sahabbai ke faɗa cewa sa'a ɗaya da hada manzo Allah to ta buya abin da ke cikin ta wannan ta taya ba wanda ya sai same ta sai dai mu mu kika zato kawai Allah ya dace da mu sai ce inni la uhibbuk fala tada an taqula fi dubri kulli salah kar ka bari ka fada a bayan kowace sallah ka ce Allahu ba'inni ala zikrika ya ubangiji ka taimake ni akan wato neman wato ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika wannan ma suka ce manzo Allah ya fara da wato da wanda yake a ammu zuwa ga akhasu zuwa ga akhasu minhu azzikir ya shafi godiya da kuma da kuma bautar Allah to sai aka fara faɗa wanda fadi da aka gaba kuma sai aka faɗi shukuru shukuru bai kai zikiri ba da aka yi can gaba kuma sai aka faɗi bautar Allah wanda kuma bai kai shukuru ba ana shukuru yana da fadi ba kowace ne zai zama bautar Allah wanda zai zama wanda take alkhasa ba al'ibada alkhasa ba to shi adam mazala ce yake cewa ka ce ya ubangiji ka taimake ni akan ambatanka in tuna ka koyaushe kuma wato in gode maka kuma in samu kyakkyawan bauta gare ka ba ma bauta ba ce ba kyakkyawan bauta kaga wanda mazala ke bi yana tsara addu'o'i ya bashi addu'a wacce take wannan daga jin da kai ka san madadi ne ilahi a nan abin da ya kawo yace fa anfa'u du'a'i talabul auni ala mardatihi ta'ala kaga anan abin da sa saboda mazala cewa ya nemi taimakon Allah akan neman yaddan Allah saboda ka mafi kyawun addu'a da za ka yi kai bawa so shine ka nemi taimakon Allah akan neman yardansa ya akan neman yardansa a duk da ba za mu tsawaita malamai suna tsitsa tsani akan shi wannan ala fi duburi kulli salah a bayan kowace sallah wannan mai manzon ke magana kun san bayan kowace sallah dubur a wajen larabawa a yana iya zama bayan sallamewa yana iya zama gaba za a sallame saboda ai ka misali ko duburan dabba ai yana jikinta ne saboda ka addu'an abinda ake magana an raba shi ne da sallan kafin a fita uku sai bayan sallah ne za a faɗa wannan wanda malamai suna da magana guda biyu malamai sun yi magana guda biyu a akan cewa wato yaya za a yi a wa- a ita wannan addu'a yaushe ake faɗinta ana faɗinta ne bayan an ce assalamu alaikum ko kuwa kafin a ce assalamu alaikum a wasu daga cikin halabila a daga cikin su akwai madhuddin kaka ibn taymiya abul barakat ibn taymiya mai kitabun al-muntaka ibn taymiya muna da su ibn taymiya akwai manya guda uku shi dai wannan shine ya zama wata eh, ba ba wata ba ya zama ranar amma akwai shi ibn taymiya wata shine abul barakat mai al-muntaka shi wata ne shi kansa wato a ba a hanabila babban malami ne sai kuma abdul halim baba ibn taymiya babban malami ne yanzu a gina cewa bai abin sa ba a ambatansa saboda ya zama yana tsakanin rana da wata kaga na zai da za ka shi shi tauraro tauraro da za ka kai duk ilimin sa da aka ba a ambatansa to sai kuma baban sa ibnu taymiya shi ma abdul halim ibnu taymiya sai kuma shi ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibnu taymiya dukkan su kuma akwai hidima da suka bi ilimi akwai al-muswadda na usul fiqh shi shi kakan ya fara sannan kuma sai baban sai kuma dan ya kare shi ya kare shi Allah ta'ala ya kasa rahama a to wasu daga ciki sun ce ita wannan addu'a ana yin ta ne a cikin sallah gabar da zaka sallama sallah din da sai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa wa husni ibadatika a wasu daga cikin malamai kuma suka ce a wannan ayita a bayan sallah bayan sallah suka ce ai a Qur'ani a cikin hadisan manzo Allah ba akwai hadisi karara da suka zo wanda suka yi magana akan dubur amma kuma bil ijma ana nufin bayan sallah bayan an sallami daga cikin hadisin shine hadisin da ya zo a cikin sahih muslim hadisin al-hakam ibn utayba daga abdurrahman ibn abi layla daga ka'ab ibn udra yake cewa mu'aqqibatul la yakhibu qa'iluhunna dubura kulli salatin maktuba yace akwai wasu abubuwa da suke bin da ake faɗan su duk wanda ke faɗan su bayan sallah to bai taɓe ba sai aka ce subhanallah a wato talatin wa talatin da ce subhanallah talatin da uku sannan kuma alhamdulillah talatin da uku sai kuma allahu akbar talatin da hudu galibi mu talatin da uku ba aka sani- aka sani to wannan gashi an ƙara maka akwai na talatin da hudu kuma shi ka ce na talatin da uku da hudu to kaga ka kaɗe da alama ɗari kuma shi wannan na ka abu ibn ujra talatin da uku talatin da uku ce talatin da hudu bane shi ma akwai wasu ba wai yan su kenan ba yanzu a ce ba dai muna harkar fiqh bane yanzu sai su kaga a nan mazala ce dubura dubura salatin maktuba bayan sallan sallah na na wato na farilla da haka suka ce to su zamu shi ne a faɗe shi bayan Allahumma inni ala zikrika a faɗe shi bayan sallah na maktuba sai za ka ga wasu ai suna rubuta mana irin wani ko ba su rubuta ba wanda ka sun rubuta shi bayan ba a cikin al'adiyya da ake yi bayan sallama to al-muhim dai wannan magana ce ta malamai ba za mu masa aba wannan akwai yalwa in ka faɗa gabanin sallama wannan babu laifi in ka faɗa bayan sallama wannan babu laifi duka wannan kowanne aka yi muna sa ran insha Allah za a za a dace da da wannan wannan gara fasa da manzo Allah ya faɗa kar ayi wasa da wannan addu'a a hadisi ne sahihi ya tabbata a muka ce haiwa ibn shuraih yake ruwaitowa daga uquba ibn muslim at-tujibi daga abi abdurrahman abdullahi ibn yazid ibn mu'afir daga asulabi daga mu'adh ibn jabal hadisi ne tabbatacce mala yace wa lokaci to mala yace to wa yuqabilu haula aka san waɗannan mutane su kuma kishiyan su shine alqismu thani waɗannan wanda suke suna biyu kaga an an ga magana yan ajin madalla su za su bauta ma Allah shi kadai suke bauta kuma za su nemi taimakon Allah kuma taimakon Allah shi kadai suke yi kuma sun mamaye da addu'ansu shi ne Allah ya taimake su ci gaba da jin daɗin bauta masa wanda shi ne ‘yan ajin madalla Allah ya sa mu ciki to sai kuma ‘yan aji na biyu su ne su wanda suke kishiyan waɗannan su lasti ala wala ibada Allah ya tsare su ba sa bautan Allah ba kuma sa neman taimakon ubangiji taimako mai amfani in ka sun tashi neman taimakon Allah to wani harka ce ta duniya ta rikirkice shi ne ake neman dai Allah zai sa hannu dai to yanzu dai Allah ya sa hannu kuma akan lamarin duniya ba lamarin lahira ba a ce kan ce hada lahira ta a yi su la wannan wannan shine wannan nasa mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan zai ce a bashi a duniya kawai ba shi da komai a lahira shi Allah ya tsare yace al mu'riduna an ibadati wannan sune wanda suke bujire ma bautansa wal isti'an bi kuma suke bujire ma neman taimakonsa fala ibadata lahum ba su da bauta wala isti'ana kuma ba su da wato neman taimako ma Allah ta'ala bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum bal za ka samu ire iren waɗannan mutane in sun kaka sun nemi taimakon Allah ta'ala wasta'ana bihi suka nemi taimakon sa fa ala qurubihi wa shahawati kawai sai dai su nemi taimakon Allah kawai akan rabe-raben duniya da sha'awar zuciyarsa kawai ni ban taɓa roƙon Allah ba amma wannan matar ina son ta Allah ka bani ta ga ga san zuciyarsa yake nema ba wai maimakon ya roƙa ya samu mishi taimake shi kan addinin sa to za ka ga shi irin alamun waɗannan mutane za ka taɓa ji suna abatan Allah ba in ana maganar ibada za ka ji kamar ana gaya musu wani dutse ne kake sa musu a baya ambatan Allah kuwa ka ce wai yau dai bari mu je mu ambaci Allah su ba ruwansu eh kana iya ganin ma ibadan ma ka bata mushi da ce to to kawai kan ka bata mare ni ba zan yi sannan ba yau zai je abin sa to aka ba ba kama numfashin da baka isa kai numfashi ba sai Allah ya baka Allah ya rike numfashi ka ga za ka yi bacci wannan baka saka hana kanka bacci ba in baccin yanzu sai inda aka yi da kai aka kana kana wai ubangiji wanda kai gayi ya kashe ka a jiya haduwa ya ji kyau Allah ya tsare wallahu subhanahu wa ta'ala malice shi shi kuma Allah ta'ala ya kawata a sani yas'aluhu man fis samawati wal ardi wanda ke san mai da kasai suna tambayan sa was'aluhu awliya'uhu masoyansa suna tambayan sa wa adawuhu suna makiyansa kuma suna tambayan sa su ma fa yamiddu haula'i wa haula'i sai ya ba waɗannan da waɗannan duka to wa yanzu kafirin yace in Allah ya ce ba zai bashi mutum warwa zai wa zai bashi iska wa zai bashi abincin wa zai bashi ayyuka shi da kaji ubangiji na cewa kullan kullan numidu haula wa haula kuma kana ba rabbika mahdura kowa za mu bashi ko ya bayan ubangiji ka kowa yana ba kuma to in ya za kuma alamu yana san ka bane wannan kai ne za ka yi kokari ka juya ta ta zama alama ce ta soyayya wannan bai wannan bai wanda aka baka amma kawai dan an baka wannan ba alama ce na cewa ana san ka ba sai yake cewa yana ba har makiyansa yana ba makiyansa yace wa abghadu khalqihi iblis wanda ya fi kowa tsana a halittunsa shi ne Iblis, wa ba a hada a jaba su'alihi a ba ta haka Ubangiji ya amsa addu'ansa a jaba su'alahu, wa ka ba hadar ya biya bukatarsa, wa ma ta abu biya kuma ya je da shi daɗi da wannan abin da ya roƙa da an birni ila mai ba ku. Tsahir ta mu zuwa nan da za a yi tashi a kiyama. Ubangiji to ka ji an baka. ubangiji ba ba isa ba wani bawa da ita yana ba ubangiji ka amince cewa bai taba amfana ba ya zama ce bai amfana ubangiji ba ai hata wannan kalmar da kace baka amfana ba shi ba amfanin ne dan sai da ta ubangiji ce ta ubangiji ne kowa sai kawo nashi in yana sai ya ce bai amfana ba sai kawo nashi shikenan na ubangiji Allah Allah tsare mu Allah gare da bayan shi yace walakin lamma lam takuna auna ala mardati kaga ya roƙi Allah amma me matsalar shi yace tunda wannan addu'an da yayi bata zama neman taimakon ubangiji na akan ne akan yadansa ba shi wannan cewa da ya zahirta masa so yake je ya ƙara musgura wa ubangijin fa dan tabewa to tunda bai nema taimakon ubangiji akan yadansa ba karar ziyartar fi shiqwatihi wa bu'dihi ya zama ƙari nema akan wato tsiyacewansa ya zama matsiyaci sosai da kuma nesanta daga rafar ubangiji wanda kuma ubangiji da yawa yana faɗa in ka ga yana ba wata farai a wannan wannan ba alamar ta ta wannan ba wanda kace ai su sun ba Allah ya a ba ba ba ba sun ba Allah ya suna zakin Allah suna cewa yana da da ko kace sun bi shi eh suna iya zama akwai wani abu da suka dan rike na kanuni na rayuwa cewa in zabi an ba ai zalunci ba a kaza ba kaza Allah zai ba ku wannan yana suna iya yin wannan amma dai abin da ubangiji yake ba su wannan a daidai ubangiji abin da yake faɗa ne a ya samu na annama nubiduhum bihi min malin wa banin nusari lahum fil khairat bal la yash'uru inji ubangiji yace wannan abin da muke ba su suna tsammanin cewa abin da muke ba su kawai wato kamar wani rabon su ne muke ba su saboda aiki alheri da suke yi a ina ba su gane bane yana ba su ne ana musu wato talala shigo shigo ba zafi ubangiji ke ba su a ba su ne liyahmilu awzarahum kafatin yawm al-qiyamah su dauke zunuban su baki ɗaya amma kai mumuni idan kai yau zai ka dan hana ka ko dan baka dan dan ciwo mu a Najeriya yanzu da ban mu ubangiji ba dan hada mu da miyagun shugabanni saboda mu dan dawo wannan alama ne ubangiji na san mu eh wannan shi kansa da wata ni'ima ce kai baka gani ba amma babu amfani ka ga maka- kana ta tsiya cewa kana tsiya amma amma wato ubangiji ta an ciwo maka kofin arziki ka lura da kyau ka gani a lokacin da ka samu a wato kai ka sa wa ubangiji ubangiji ya sa maka fargaba kila ko ubangiji a lokacin farko farko da kake saba masa lokacin baka baka rike ba baka riga ka rike ba saboda haka sai ya zama yana ba jarabtan ka a jikinka ko a zuciyanka ko a yaranka ko a wasu abubuwa amma idan ka doge ka ki dawowa to bangi sai ya buɗe maka sai ya buɗe maka kofin arziki ka yi ka daɗiya ba to wannan shi ne kaji ubangiji in bai tun kaji magana na cewa la yumli bil zalim ta idan aka na hulam yufitu zai kara mutum ya tayi ana bashi idan yayi ya je ya buɗe a bashi lokacin da zaka ga da yawa kana hira da wasu wanda suke abubuwa na bin bukaye da sauransu za su ga maka farko da suka fara za su ci abin na musu nauyi in suka shiga ba sa ganin ma biyan bukata amma kawai wani lokaci kawai suka gani duk abin da suka in kasuwa ce wallahi duk abin da suka suka ko cikin layin kasuwar ka zo to baka san ya za ka yi ya za ka yi ba kamar an jawo ka an fiya ɗaukar shagon su sai ka saya ya rasa ya zai yi. wannan alama ne na cewa fa a a ba a hankali wallahi a ba a hankali a je wurin ubangiji a cigaba da roƙon Allah Allah ta'ala ya samo ka dan yanzu ka je grade grade 2 kuma ka bar grade 1 na mummunai wanda in ka dan yi adan baka adan adan baka dan jarabawa yanzu kuma shikenan ka ka kashi kamar inda ba a jarabawa alama yana mutum cewa zai zama zai zama azalimi Allah ya tsare wa hada kull wa hada kullu man sa'alahu ta'ala wa sa'ala bihi yace wa haka kullu man sa'alahu haka duk wanda yace ya roki Allah wa sa'ala bihi ala ma lam yakun aulan lahu ala ta'ati yana wata bakon Allah akan abinda ba zai kara mishi wato taimako akan yardan ubangiji samun da'a da ma'ana ba ko neman yardan ubangiji kana su'aluhu mub'idan lahu 'anillah wannan addu'a da yake yi ma ubangiji cewa ubangiji ba ni ba ni ba ni ni da ubangiji kudi kudi ina ka fito ta isa abdul dinar ta isa abdul dirhamin shi kudi kudi kawai dai to wannan babu abin da zai kara mace nesan ta shi da ubangiji wannan shine abin da ubangiji abin da malam yake faɗa a nan magana nan bai kare ba akwai rago bayanai da malam zai kushe mata na kuma kuma lokaci ya riga yi da sauran ko kumbura mu cika a waɗannan abubuwa za ku ga kamar da malam yake faɗi su shi dole mutum ya roƙi Allah dole mutum sai ya roƙa akwai ina tunawa daga cikin ko na jin bature ne na fanta yace yana ba da labarin daga cikin wanda suka musulunta masu da'awa ko dalilin da yake ba da labarin musulunci sane ko shi ne ma ko wani da ya gani yake cewa shi daga cikin yara ne haka a asibiti shi ba ruwansa da wani roƙe-roƙe shi ba ruwansa da wani ya ce ko bole ba wata ba Allah an daje wani gaba ne aka ce wani yare Muhammad ba ce to su kawai sai dai ban kwana kawai yana turawan nake haka zan ya kasu rufe ido haka sai wani kakka ba abu haka to ubangiji in dai kana nan to kai wani abu akan yarinya nan in dai kayi to ni ba ta maka duk inda addinin ka yake zai na je na da shi ubangiji ko yana masa ikonsa abin ka da kun faya kun nan da nan shi kenan yarinya ta- ta safi ɗazin yarinya ce sai ta nema ya ta nema ya ta bibiyan addinai ko ubangiji da ke yayin da face shi da gaskiya sai shi da shi ba ga addinin musulunci saboda haka a, su yan duniya ba wai ba sa roƙon Allah bane baki daya ba wanda ya cewa zai zai roƙon Allah bai isa ba ai ko ka dan shiru din nan ka kana jiran ka ga ubangiji ya ikon sa ko ka sadakar wannan ai kana jiran ikon ubangiji ne ai roƙa ne baka sani ba roƙa ne saboda haka mutum ce tsungurgun ba roshi roƙa Allah ba- sai dai roƙan yana roƙa ya na ya samu yadda ubangiji ko ko so yake Allah ya tattara mushi ya tattara mushi kuma ya je ya ci gaba da yin siyasa to wannan shine wato bambanci tsakanin mumunai da wanda ba mumunai ba su mumunai cewa suke yi ubangiji ya ba su fi duniya hasana wa fil akhirah hasana amma shi wancan fi duniya fi duniya shi ne a duniya a duniya a duniya in ya biya bukatansa to gobe ya riga ya manta ba wannan shine bambancin tsakanin mummunai na kirki da wanda ba mummunai na na na kirki ba to kuma duk wannan duk abin da ubangiji ya baka a lokacin da kai ba neman taimakon sa kake ba bauta masa kake ba to wannan zai zaka zama kuma kamar tara ubangiji ke yi. duk abin da ya baka kuma ah, ubangiji yana cewa thumma la yus'aluna yawma idhin 'anil na'im kuma wallahi sai an tambaye su akan dai neman ni'imar da ubangiji ya basu ba dai kun ce ya baku ba to wallahi mutukacin da ya baku to shikenan duk kowa sai ya dawo kuma sai ya tambaye shi akan wannan wannan ni'ima da ya bashi yace fa lata dabbar al-aqil hadha yace to ya kamata mai hankali ya tadabburi wal ya'lam ya sani anna ijabatan lahi li su'ali ba'd as-sa'ilina amsawa da ubangiji ke amsawa wasu wanda suka tambaye shi laisa lil karamati hi alayhi ba ga kawai dan wani da wani mutum ya da wani girma wajen ubangiji bane a saboda ba yi da wani ubangiji ne sai shi nace ubangiji saboda lawan shi ubangiji ya da yake hada tsakanin da dukkan wani kafiri da wani ba da wani musulmi abinda shi sai mu ba su abara ita ce dai rubiyar nan dai ta hada mu in ya roka to wa zai amsa mushi in ba Allah ba shi ne yi dole tunda shi ne ubangijin nasa a bal qad yas'aluhu abduhu ana iya samu bawa ya tambaye shi alhaja ya biya bukatarsa fa yaqdiha halahu sai ya biya masa wannan bukatun wa fiha halaku amma a ciki sai ga akwai halakarsa ba tunda ya je an ba shi kudin baya yin zakka kaga ba ya samu halakarsa ba ko ya zama ya daina yin zumunci ba ya zama halakarsa ba amma su ubune ne ma suke yi in ma duke za a ba su ya zama akan neman yadda ubangiji wa yakunu man'uhu himatan lahu wa siyanatan shi kuma wanda ya roka aka hana shi sai ya zama da ma ubangiji sai ya hana shi roƙan da ya yi saboda ya kiyaye shi ya kare shi daga wani halakar da iya fadawa amma mun da ba gane ba shi kawai ya ubangiji ni da ba ni a kai ne baka alherin kai ka sani ne Allah shi ya sani kan baka sani ba wal ma'sum man asamahu Allah wanda ubangiji ya tsare shi ne wanda yake zama tsararre shi ne wanda Allah ta'ala ya tsare wal insanu ala nafsihi basira yace kai mutum fa mai basira ne akan kansa ya je tambaya kawai ya gani ya gani inda wato hikiman ubangiji suke zartuwa a sauran lamarin sa baki daya a mara zai ci gaba da mana magana bayani dai akan wannan kisimin insha Allah idan muka zo za mu ƙara yau dauraya a sannan mu ci gaba da faɗan abin da malam fasaran abin da malam zai ci gaba da shin baki akan wannan babi na wanda su ba ruwan su ba sa neman taimakon Allah ba sa neman taimakon ba kuma sa bauta ma Allah su yan ajin wanda sun fi kowa iya cewa sun fi kowa iya cewa dan shi dan ma ga yana wani ajin shi la ibada wala si'ana in kuma kaga yayin bukato dai biyan bukata sai yake roƙa shi ba zan yau samu wani amfani a lahira ba abin da muka tafi Allah ba mu dada abin da muka kusa Allah ya kai mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh